alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli amuna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyur rahama wanda muka saba gabatar da shi a ranar talata wanda kuma yau sha tara ne ko ga watan shawwal shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai wa daidai da shida ya ne bakwai yau bakwai ga watan? aba to bakwai ga watan hudu 2026 kuma satin da ya gabata malin ya kamana takaitaccen jawabai dangane da siffa da kyau na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da dama ya mana shimfiɗa cewa babu wani mahaluki da zai iya ƙididdigewa ya kama ka bayani gaba ɗaya na kyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai dai a kawo maka ɗan abin da ya samu saboda cika da kamalarsa ya fi ƙarfin wani ya faɗa masu fasa gaba ɗaya sallallahu Alaihi wasallam abin da yake na gaba shine ya ce kamalin kulki ma'ana cika da kamala na ɗabi'u da halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko duniya ba taɓa ganin wani ɗan adam wani mahaluki da yake da cika da kamala ba kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba ko ba za a yi ba shi kaɗai ne sallallahu alaihi wasallam dan suka ce wai malamai shi ɗan adam abubuwa ne guda biyu a takaice da yake ba shi birkewa da soyuwa a gun mutane daga ciki akwai surar jiki da Allah ya mar na halittarsa ko a ɗabi'ar da Allah ya ɗan adam yana son abu kyakkyawa haka ne ko yana son abu mai kyau mai kamala mai kwarjini mai birgewa to mazala kuma ya fi kowa wannan sifofin sannan abu ne sai ƙara a so ɗan adam kuma bayan kyan sura da kyan jikinsa shine kuma kyawun halinsa wadda asali ma shi kyan halin ai kaga ya fi can sura da mako shi yasa bahaushe yake cewa na ka samu wani mutum kyakkyawa a sura kuma mai mugun hali sai ce ya kyan dan maciji gashi da kyau gashi kuma da dafi ya kashe mutane ina fata an gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce duk wani abu da ke sa a so dan adam Allah ya marshi kuma har ya kara masa shi yasa duk wanda ya ganshi dole yana san shi sai dai yi mar da'a ne kuma sai wanda Allah ya muwafaka ya suka ce malamai a Qur'ani daga bakara har nas babu wani guri da Allah ya ce kadai a so manzon Allah kadai shi ya fi karfin a ce a so shi saboda dole ne masu ka so shi kawai sai dai in ba ganshi sallallahu alaihi wasallam abin da nake ta faɗa a Qur'ani shine amar da'a amar da'a amar da'a saboda so na ɗabi'a kadai ba zai amfanar da mutum ba game da manzan Allah in bai marda'a ba ke za ka samu da yawa daga cikin waɗansu sun ƙaunace shi sun taimaki ma da awasa amma ba su marda'a ba ba su rabauta ba ba su samu aljanna ba saboda matsayin shi dole a marda'a ina fata an gane da yahudawa suka ta suke dukan kirji cewa ai su ne suka ce na hannu abna'ullahi wa ahibba'u haka suka ta faɗa qur'ani suka faɗa qur'ani ko to sai Allah ya so ya ba su amsa dan ya kare janibin manzon Allah da kuma sahabbansa yace ka gaya musu kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yubikum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in har kuna son Allah sharadi guda ɗaya ne duk wanda yake son Allah to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi manzon Allah sai Allah ya soka shine kadai Allah ya ce wa in tu'i'u tahtadu wa ma 'alar rasulil balagh in kuka mar da'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama za ku shirya ya ce man yi rasula faƙad ya ɗa Allah duk wanda yau manzan Allah ɗa'a to Allah yau ɗa'a kai tsaye kaga ɗa'a ake ta mana biyayya me biyayya umarnin da ya faɗa umarnin da ya bayar duk wanda ka sani ka ji ka aikata gwargwadon ikon da ka samu hanin da manzan Allah kuma ya hana ka hannu kai tsaye to shi ka rabauta ka samu wurin tashin kiyama ka tashi a cikin mabiya manzan Allah ya maka maraba akan siradi ya ma jagora ka sauran alkausara mu shige aljanna insha Allah Allah sa mu manzon Allah da'a har ƙarshen rayuwar mu daga cikin kamala na ɗabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu na farko kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamtazu bi fasatul lisan manzon Allah Allah ya keɓe shi da fasahar harci mana iya magana magana da dada mai ma'ana mai dunkulewa a guɗaya ka san wani idan zai yi jawabi sai ya ɗauki wajen awa ɗaya ta jawabi in ka samu wani kuma a minti goma duk jawaban da wancan yi zai haɗa masu kuma duka gane a wannan baiwa ce fasaha ce ina fata an gane ya ce wa balagatul qaul da kuma ya ma magana cikakkiya ta bada ma'ana da ya faɗi kalma ɗaya baya buƙatar sharhi kowa zai gane me yake nufi saboda basirar da Allah kimsa masa da baiwa ta musamman ya ce wa sihatul ma'an sannan maganarsa kuma da yayi tana ba da cikakkiyar ma'ana cikakkiyar ma'ana kowa zai fahimci saƙon da yake so ya faɗa masa wani wannan baiwa ce mai girma ga ga wani daga cikin malamai Allah bai tarin ilimi amma kuma Allah bai ba shi iya bayani ko ga ilimi amma ya ta ya ta dogon magana kafin a gane kalma ɗaya ko biyu da yake so ya bada saƙonta ya ce ina miki wakilatul takallu manzala sallama a cikin maganganunsa da jawaban da Allah ya bashi yana da idan abin da ya faɗa baka buƙatar sai a maka dogon magana ma'ana ba zai tsora maka kasa gane to me yake nufi ba da ya faɗa kowa ya gane da yayi magana kowa zai fahimta amma kuma duk da haka aka rawaito cewa idan zai yi magana zai faɗi wani sako zai faɗi wani jawabi muhimmanci sai ya maimaita shi haso saboda duk koyaya kake diyan da Allah ya maka kwakwalwa da basirarka za ka gane me yake ne shi yasa dan yana magana sabai ba sa gajiya na fata an gane ba sa gajiya kuma zai maimaita jawabin hasso uku dan ya kai maka cikakken sako ka gane me ake ne saboda Allah mar kwarjini wajen da yake da shi ba kowa ke iya tsayawa a gabansa ba shi yasa sun da dama ka an rawato hadisi ga wani abu manzon Allah ya faru manyan sahabbai na jikinsa sun kasa mar magana ko wata ya sallah azhar raka'a biyu ko sai sallama kuma ana zauna a cikin gari ba bulaguro ba ga sada Abubakar sayyidina Umar Usman Ali duk manyan sahabbai ga suna a gaban shi amma babu wanda ya ce manzon Allah me ya faru yau kowa ya shiru sai wani sahabi a can baya karfin hali ya ce ya manzon Allah yau din an rage sallah ne ko kuma mantuwa kai Allah ce ba a rage sallah ba ban yi mantuwa ba ita to ya manzan Allah lalle ɗayan biyu ya faru to in ji sahabin ita lalle to ɗayan biyu ya faru to haka yanzu kuma sai zai fara tambaya sai tambaya kuma ina haka ne abin da wani fara da a haka ne a yi raka abi kai a da kai kuma ya samu damar yi mara magana saboda kwarjinin da Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam ko eh to haka manzo Allah yake shi yasa duk da haka tun da ya san akwai masu jin yan yana magana suna kwarjinin su yana hana su samu fahimci wasu mata mai da za su iya da kansu to sai mai mutu hasso ko a salo kuma da kowanne daɗin murya da daɗin saƙon daga kowa ya fahimci me yake so ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da cewa utiya jawami'ul kalim an bashi dunkulallin kalmomi masu haɗe da dukkan abin da kake so ka sani Allah ya ba manzan Allah wata baiwar da bai ba kowa ba cin annabawa zai faɗi kalma guda ɗaya ko biyu duk abin da kake so na dogon karatu dogon magana dogon kaza an haɗa masu a ci misali abun ɗan adam idan kana yin addu'o'i ka shiga cikin damuwa kana roƙon Allah fita daga waɗansu matsaloli da wani burinka haka dogon abu mutum ya ko ya Allah ya Allah Allah ka ƙara min jari, Allah ka ƙara min lafiya, Allah wannan yarinyar Allah, fara doguwa siririya mai dogon hanci, ya ta wani bayani, ba ka suke ba samari, ya Allah, ko lokacin muna samari sosai sosai, wani abokin maka cewa ya Allah, jar yarinya, jar mota, jan gida ya Allah. Sai muke ta mata tomato kalo, har yanzu muka ta mata tomato kalo, ta kakle zariya. Yana na abu a garin nan. shi komai Allah ba shi jaja kaga misali to za sai ka maka yace ga wata addu'a in ka faɗe ta duk abin da kake so a duniya da lahira da wanda ma baka sani ba ka hada sa ciki suka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ka gama addu'a kar ka ƙara kowace ma duk abin da kake so Allah ya baka da alheri ka roƙe shi duk abin da kake neman tsari kuma na bala'i da sharri da fa'i ka roƙi tsarin ka ce ya ubangiji ka ba mu mai kyau a duniya na na mustajaba insha Allah to shine dabi'a da muke so mu magana yanzu akai dabi'a ce tunda an ci magon karba addu'a ne ma ba lai sai karshen haka kiran sallah ai sunna ne duk wanda ya ji mai kiran sallah manzala ya ce idan ka ji mai kiran sallah na kiran sallah ka faɗi duk abin da ya faɗa sai malamai suka fito maka da waɗansu jabe na ƙarin bayani me manzo Allah yake nufi suka ce idan ka ce Allahu akbar kai maka Allahu akbar in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to anan ko dole sai ka ce sallallahu alaihi wasallam kuma suka ƙara cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma ƙara cewa sallallahu alaihi wasallam saboda matsayinsa in yazo hayya alal guda biyun nan suka ce la haula wala quwwata illa billah na fata an gane to yanzu an gama kiran sa dukkan bayansa me ya kuma ya kamata ka fara yi suka ce da farko ba addu'a za ka fara yi ba sai ka yi salatin annabi cikakke saboda an kira sunansa a kiran sallah har sau nawa to kuma shar'in sunansa shi dole ka masa salati zake Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kamar sai ta har zuwa ƙarshe ta Ibrahimiya ko aga ɗaya daga cikin mai ban mun zalla yake cewa in kana so Allah karba addu'arka yace bihi yubda zikirul jamilu ayu ne yubda zikirul jamilu wa yubda da sunan manzon Allah ake fara dukkan wani addu'a kuma da shi ake rufewa in kana so Allah karba addu'ar saboda matsayin sabon Allah mana kai salatin annabi in kana salatin annabi kuma sai ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya تقولنا اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد رسالة الفضيلة وفاق محمد وأتى kada haka nan ma ya inganta in ka ƙara wancan da ya zo shi ma ya yi daga nan kuma sai ka roƙi Allah dukkan bukatunka kun karɓan addu'a ne da wanda ba da yake magana an anan shi ne to tun daga rabbana atina to ka faɗa kawai ka huta ma to dan adam din ne tsabar yaƙininsa da ubangiji ya yadda Allah zai karba shi kuma ga matsalolin sun mar yawa na fata an gane kuma yana gaban mai badawa dan mai zai gama da wuri shi ne wani gari ya ce kawai a ka wallah sai ya kala wallahi eh ya yadda rabbana din amma rabbana ma haisu kuma ko so kuma wallahi saboda yana cikin damuwa shi kuma Allah ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yakun kulfal arad a ilahum ma Allah kana gaban mai badawa shi kaɗai ne mai amsan ya ce zai amsa kana da yakinin amsa haka kana ce ya Allah ya kamar yadda ce dare ne wannan ya halatta ko ba ka bane amma idan ka saka ita ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya Allah ka bamu abin mai kyau a duniya haka kuma ya shafu a lahira ma abin mai kyau a ga aljanna kenan wa qina azaban nan kana mutsarin wuta ai kaga ma addu'a na fata an gane kuma ka duba qur'ani abin da ya kawo dukkan annaba suka tashi addu'a kalma ɗaya suke koyo kuma sai Allah sai ya karba dan ka gane shi ubangiji ba dogon addu'an bane ka samu yaqini ka saka har an karba addu'a kawai ya karba automatic sai baka ina fata an gane yace wa ayyuba izna da rabbuhu rabbi anni mastani yadur wa anta arhamur rahim saka ta me fastajabna lahu ataki Allah sai mu karba masa sai ya ce wazan nuni in zaba mugadiban fa zanna Allah ya kadira alai fa nada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin Allah sami fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika min al-mu'minin wa zakariya idna da rabbuhu rabbini asdarni fardan wa dhakarul warithin daga sami fastajabna lahu a gani ko a can wani gudu Allah ke cewa annabi nuhu game da mutanen sun karta yace rabbi anni maglubun fantasir sai ka ce mi fa fatahana ababas sama yana addu'a Allah karba taimake da Allah sai mun karba shi shi ubangiji tsarin sa ba sai ka dogon addu'ar ba to ko manzon Allah an bashi ma dunkulallin addu'o'i kaga ne kai wannan ka gama komai ka sujuda bayan kai subhana rabbil ala sau uku sai rabbana atina ka gama kamai duk abin da kake noma ka ka ya shiga insha Allah so in ka san irin wannan haka alhamdulillah shi yasa manzo Allah ya kawo alkhairan da ba taba kawo duniya irin su sallallahu alaihi wasallam yace wa kussa bi bada'il hikam shi manzon Allah an kebe shi da waɗansu irin hikimomin da ba a taba gani irin su ba a duniya hikimar zance hikimar mu'amala hikima a cikin komai koman manzon Allah hikimomi ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi in ka bude bikunsa da halayensa da komansa zaka samu nasara mara adadi a duniyarka da kuma lahirarka babu wani abu nashi da bai kawo duniya cika da kamala na ilimi ba ko yanzu mun zalaka cewa in zaka ci abinci ka wanke hannunka na fata an gane da aka zo lokacin corona bala'i bala'i wa duniya suka ce ba su da maganin corona magani ɗaya ne kana wanke hannu ita kun yi ta banza mu manzo Allah ya mana dama sallallahu ba an gama ba to kaga shikin in duk manzon Allah wallahi ka shiri har abadin abada Allah zikan malam albani zari yake cewa wallahi a bar mutane a karantar da su sunnar manzon Allah da kowa ya huta a duniya in aka karantar da mutane suna suka iya suna yi ba ruwanka da asibiti ba ruwanka da police station ba ruwanka da alkali muna ta kun gane duk abin da kace na hukuma Allah ba ruwanka da shi in dai kana bin sunar za ta kai da gaske saboda komai kana da solution din sa a cikin ka to amma ita hukuma tunda su siyasa su da gaban su kawai a gina asibiti a gina wa ai ta fama da za a kanta da mutane sunnar manzon Allah ta kama zuciyarsu su yi aiki da ita da kowa ya huta a duniya ba za a yi cuta ba da melakin police station da wani ku yi faɗa da haɗin sanda haidai zaune ba shi da aiki kada ta zaman sa kawai a police station alƙali zai zauna a kotu har ya tashi ba mai kama masa ƙara to da me za ya faɗa na san na ma laifin ka yi haƙuri ka yafe min ga kuɗinka kala ba shi kenan ba me zai kai kotu amma yanzu kai ka san ƙarya kake yi shi ya san shi ne mai gaskiya amma a tafi kotu a ɗauki lauyoyi a yi shekara goma ana kada ɗaya saboda me ba abu sunnar manzon Allah ba in dai za ku bi sunna kun huta duniyar ku da lahirar ku yasa wallahi tsira na gurin bin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa muka ce kowa ya dage ya daure ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka bi shi ba wallahi za ka kai nadama da ba ta da amfani ran tashin kiyama Allah ba da labari cewa ranar da za a waye gari a yi busa kaho kiyama ta tsaya duk wanda ya mutu ba a sunnar manzon Allah ba sai ya ci yatsansa zai ci yatsayi nadama ya ce ya wailata laitani lam attakis fulanin khalila kafin nan ma zai ce ya laitani ittakastum arsul sabila wayo Allah shi dama ya bi sunnar manzon Allah kana da kuma an riga an gama yasa wallahi in baka bi sunna ba ka cuci kanka kuma duk wanda ya kira ka da sunan addini bai daura ka akan sunnar manzon Allah ba munafiki ne mace amana ne ba ruwanka da shi ka share shi kawai kowa ya ce nuna mana hanyar manzon Allah ni ka gama aikin Allah biya ka bada aljanna nuna mun ni ma nabi sallallahu alaihi wasallam yace ina miki wa ilmu asatul arab manzan Allah ya san dukkan harshen larabawa larabci ba iri ɗaya bane ko yanzu me babban yare a rusan jaraba Hausa bane to Hausa iri ɗaya ce da Hausar Kano da ta Daura da ta Zaria da ta Sokoto a duk ba iri ɗaya bane amma kuma duk mai sunanta Hausa kowanne da zahi bambancin to mazala dukkan yaren larabawa da harshen su ya sani ya iya a ga wannan ma ya ce maka shi gurin da'awarsa zai musu magana da irin yaren su ko a yanzu idan ka kana kasuwanci ka iya yare da yawa za ka fama mu'amala da mutane da yawa mutum ya zo shi kamar yaren sa dije kawai ya saki ya ji daɗi ya samu nutsuwa domin ya san ka san me ya faɗa ya san me ka faɗa lafiya lafiya hankalinsa a barci to bare kuma da'awa ina fata an gane kaga shi wajibi ne akan hukuma ta dauki malamai su koyi yarurruka duk wani yare dauki malami a karantar da shi ya je ci gaba da yi wa dan uwansa wa'azi na sunnar manzon Allah dan a samu zaman lafiya a cikin al'umma Allah ba su ikon yi ya ce yuqatibu kullu qabilatin bilisaniha dan haka yana yi wa dukkan kabilar larabawa zai mata magana da irin yaranta ko in ya samu misali ya samu sakwatin mutanen sakwata zamfare da musulmi an tahi lahiya kuna lahiya ko lafiya kalau ko kuma sun gane ba wani matsala in yazo gurin mutanen mu kanufa kuna lafiya lafiya to yau barka da su an tashi lafiya lafiya kalau wannan lafiya wancan lahiya kuma kowa ya fahimci me yake nufi kuma kowa kamar abin da yake so eh ina za a kaza ina zuwa ce garka eh shikenan muna ta kare ya san me ka faɗa to haka haka ake kowa ya iya yare da shi da kuma yana mara magana da yarensa ya ce wa yi habiru habi balaga ko bilogatiha yana tattaunawa da kowace kabila da irin yarenta suka ce malamai sai Allah ya kaddara mar ya rayu a ƙauye saboda ya iya mu'amala da 'yan ƙauye ya san ɗabi'unsu ya san halinsu ya iya zama da su ya iya cin abincinsu kamansu ya sani har yaga jagorinsu babu kyama duk abin da ya ga kawai irin nasu yake yadda za a isa ƙara ƙaunarsa amma da ka zama shugaba kai ba da kai baka san koyi na ba sai garin sai ka je wani ƙauye haka za ka ga abu wani iri suna ganin ka wani iri kana ganin su wani iri haka babu amana da amincewa tsakanin ku da su so amma idan mutum ya san abu da za ka samu ya iya abu da dan dama ya ce wa kana wa kana al-hilmu wal ihtimalu wal afwu al maqdira manzon Allah ya ce ya kasance a wurin haƙuri alhilmu shine wato mu a wasu dukkan muke haƙuri da asabar da alhilm duk mu hawa abin muke fassara a Hausa amma asalin hilmu shi ya fi haƙuri ma girma da matsayi shine amma abu bayan ka yi haƙuri kuma mai yin abun ko ka samu dama ba za ka masa hukunci karama ba ya ka yafe masa ina fata an gane yasa lake cewa shi Allah kana haliman ko mai haƙurinsu Allah ya ma wuce hankali ɗan adam ya halicce ka ya azurta ka kamar sabo kuma ya ƙara ma arziki ya baka kuma lafiya ba sai ya kai ba haka inda mutum ya yi da ka shiga uku har muka ga wani saboda tsabarwa ta yi mata sama ke gori a gagara ya mota nuna kenan eh na ajiye ki a gidan na baki abinci a karkar ba ta mana a tun ba ba mutum auren zai yi ne ha ko ba shi ba ne ya ba ta baka sabo ba sabo ba marasa adadi ba a rayuwa haka daga tafiya da bai kowa da hakokin sa yi ba haka ake rayuwar ba to sai ce wai nan fa ni nake na baki abinci na baki sutura a ga wannan ai zahirci to a ga wannan ai hauka kenan to me auren dama me auren to ha ka ta ce maka baba ko mai gida ko baka kawo tefa ne baka kawo sutura ai haka ba zai yi ba ai ba zai yi ba yace wasabaru alal makarihu ya kasance mai tsananin haƙuri dangane da abin da aka mara na cutarwa ko na almakari wanda ransa baya so amma zai haƙuri mun sha karanta mana ba da labari ko wata rana zauna cikin sabon safa sai ga wani dan kauye da dafa'i yana zuwa tsakiyar mutane kawai sai tattara wuyar rigar manzon Allah ya rike gam manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam fa ga manyan sahabbai su kuma abin da karanta da su ba wanda zai iya yin komai sai an tambayi umarnin shi yace me ya faru ya ce dukiyar baitul mali kudin gwamnati an tara an riƙe yunwa ta ishe mu ga talauci ba mu mana ya faɗin mu nan kalamun da ba za ka yi faɗa sama da hausa ba wanda ya ce babu laifi ina tirejara ko a ɗauko kuɗi a bashi sahabai suna kyarma ya manzala fille masa ya ce a ruwan ku wuyan ku ne ita to ci gani ka ɗauko ku bashi aka ɗauka ka bashi gashi ya isa ya ce ya yi ta bukara ma kaga da da irin karfin ranar ya ce ya yi kokar hanta ko yana ga ya abin kokari sai zo a kara masa an ba shi dubu ita kara mara zan miliyan daya dan ko ba ya fitsari ban yi wasa ta kara masa ko ya kasa godiyar ma rasa mai ya ce sai ta zo ai kaga yanzu gashi saboda fatar manza ta fita kowa kyau da laushi da kamala wannan abin da ya samu shaci a wuyansa kace gashi ka ji mun launi sai ka irin rama ba ku kike magana ba to na baka to kuma ka irin rama a jikina na ni a ai mun riga mun sani kai baka rama mugunta da mugunta kage ya san mugunta yi sai Allah ya murbe ta tauje ka an yafe ma kage shine alhimu kenan shugaban duniya fa eh shugaban duniya aka yi haka ya toje ka an yafe maka ayi dariya da wuri sallallahu alaihi wasallam yana kwance an yi tafiya bulaguro an dawo cikin sahara aka samu ta irbi sha mai dan ginuwa sai aka ajiye aka ce wannan zalla ya zauna aka ya huta anan kuma kowa ne mu ta irbi sha dan je san an ai zango sai bacci dauki manzo Allah sallallahu alaihi ya rata takobin sa a cikin bishiyar ashe akwai wani balaraban kauye kafiri ne sai lallabo lallabo ba mai ganin shi kawai dauki takobin manzo Allah ya rike hannunsa ya rike shi gamsa hannu ya zare sai tashi manzo Allah yace man yamna aka min wa zai hana in kashe ka a yanzu Allah ce Allah ko ba yake ba wa zai hana na ma kaza ce Allah yana faɗa mutumin ya fara shokin takubin ya faɗi shi ma ɗauki kayansa ya girgiza ki so yanzu wa zai hana in kashe ka inda arne ya ce ba halinka bane ba halinka bane Muhammad yin mugunta ran mugunta kuma na maka wata kuma kai maka ba halinka bane ta gaskiya ne je kana yafe ma bai ce bai shiga musulunci ba yace je ka an yafe ma ya kama hanya ya ga kamar da wasa ne kula ta abi shi daga har ya tafi ya tafi ba ne bi shi sai ya dawo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabi'un manzon Allah ke yafiya an samu damar arama amma sai ya yafi kuma duk mai so ya girma a duniya to dauki dabi'a ta yafiya duk mai daukan fansa baya cin da sara a rayuwa kaskanta yake amma abu ya wuce ka samu dama to me kuma na rama ai ba ya wuce ya wuce ba ai da din baka mutu ba ai ka rayu to me kuka kace ka yafe masa kawai sai a cigaba da rayuwa shikenan sai ka zama sarkin sa kunyar ka zai rinke ci ka bashi ka bashi ba da hana kai lokacin da kake bukata kuma sai Allah ya baka ta wata hanya daban to Allah da ya baka ta hanya da baka sani ba baya nan ne ba zai kara maka ba to kuma dan me zaka hana shi bashi ba shi tafi karka da haɗanya maka ta aida ya hana ka to yanzu na ra'in take da fa ka san ya fi ka komai yanzu kuma ya dawo shi yake roƙo a gunka wannan kaɗai bai saka dugo da wa Allah ba ba shi tafi eh ka ba shi kawai sai Allah ƙara ƙara maka duniya da lahira eh yace sifatun waɗannan abu da muka ambata haƙuri juriya yafiya afuwa ya ce duka siffatun siffofi ne addabahu Allah biha da Allah ya tajatta da manzon Allah a kansu Allah ne kimsa masu tun daga dahinsa har ya zama annabi kafin ma ya zama annabi haka Allah ya mar halhalayensa ke sa dukkan larabawa suke girmama shi suke ganin kimarsa suke kai masa hukunci suke ba shi amana saboda ɗabi'unsa da yake su kyawawa in ba ku manta ba san dai fara ganin mala'ika da ya zo gida yana makarkata ya ce wa na Khadija zammiluni zammiluni a lullube ni da karkashi to ala nafsi ina jin tsoro kar in ga shedan ko aljani tace kalla wallahi a'a la yukzika Allahu abada har abada kai Allah ba zai daura maka kaskanci ba tace innaka la tasilur rahim kai mutum ne mai sada zumunci ko ta fara faɗa mar ɗabi'unsa da halayensa ta gano cewa duk mai waɗannan siffofin ba zai kaskanta ba a duniya ba musulunci fa a lokacin ba aya bane ba hadisi fa tunanin da ta ne ta gane cewa duk mai waɗannan ɗabi'un Allah ba zai kakantar da shi ba ta ce kai mai sada zumunci ne mai ɗaukan ɗawainiyar mutane mai taimakon marashi mai kalga faɗa masa alherinsa ta ce kwantar da hankalinka ba azzani ba ne kuma haka aka yi haka ɗabi'ar ita kenan sallallahu alaihi wasallam ko ina bi yace wa kullu hilmin wa kullu halimin duk wani mai haƙuri da juriya ƙadi arifa minhu zillatun sai ka samu a ɗabi'arsa akwai wani abun da kuma ba a so misali duk mutumin da ke da tsananin haƙuri to kuma za ka samu yana da kuma fushi kun gane da ake nufi mutum mai haƙuri sosai to da ka kai shi in ta haye fushi da kai to a ranar kuma rawa gare sai Allah mai haƙuri da yawa ba duk mai haƙuri da yawa yana ma haƙuri yana ma haƙuri yana to da fa ya tashi bindiga game da kai to kuma har abu da ba ku shirya zai maka kuma hukunci da duk laifin da kamar guda ɗari to a ranar duka zai haɗo su yi ma hukunci haka ne ɗabi'ar mai haƙuri shi sa ka zai ce wani ka ya yi faɗa to abin ya kai matuƙa ba haka ake faɗa ba to galibi masu haƙuri sa zama ɗabi'a duk mutum mai irin ɗabi'a ta haƙuri da share abu to da zai fushi shi kuma fiyin zuba kyau ba irin fushin irin masu ku su koma kamar gidan da nan ba ne shi fiyinsa kuma babu kyau sai kaga sai yayi wani abu na jahilci da sauransu Allah ne yake yi saboda dabi'a ce tun malaka cewa anan duk mutumin da yake halimun ne to qad urifat minhu zillatun zaka sama kuma akwai wani dabi'a tashi da ba a santa wa hafizan minhu hafwatan za kuma ka samu mutum ne mai tsananin fushi wanda baya son in ya tsane ka kuma har abada ba za ku tuna ba shi kuma tsananin mai hakuri kenan in ya tsane ka da ya tsane ka to daga nan kuma har a koma ga Allah ba za ku rarrafe ba za ku iya ci gaba da ma'amala amma a ransa wallahi ka fita babu ba zai kakura ba zai ce ma ba kuma bai hakura ba kuma ka gwada ka kai haka mutumin da yake da gaskiya yana da ɗabi'a guda ɗaya yana saurin yarda da mutane saboda ya ɗauka cewa kowa kamar shi ne amma da ya gano kai kuma ɗan cin amana ne shi kuma daga nan shi ma har abu da ba za ku yarda da ke ko me ka ba shi haƙuri a duniya zai ce maka ya kula amma ku da ku yi kamar da baya iyawa baya iyawa irin shi tsanar kawai tsanar har abada ke kuma haka su gali yi ka je ka kalli irin irin su na fata an gane ya za ka samu duk mai irin wannan haɗi abubuwan ya fi gamuwa da har attack yana tara kansa wasu damuwa ko tunda ai ba ya fi waye ba riƙyawa yake a zuciyarsa ko ba manta abin ne ba ina nan a ƙwalwarsa ina fata kuna ganewa ta ga galibi ya kawai zai ai an yi hira da shi ya shiga gida kawai ya mutu to ka bala duk wanda aka sa galibi wannan mutu fara galibin su ba wai duka ba za ka samu zaga hancin su jini ya fita bayan ya mutu alamu ne cewa daga zuciyarsa akwai damuwa sai abin ya ci karfin sa sai zo mutu fara daya dan shi bakin ciki in baka cire shi a zuciyarka to taruwa yake za ka yanzu baya tunda ya wuce ba amma baka fitar shi ba to ya samu rugu ya sabin na fata an gane gobe ya karu jibi ya karu haka abin ke tafiya dare ta kyau sai post Allah kiyaye mu sai zaka saba daga kaga abin da bai ma baka yi istirja'i to sai Allah ya sama wani kariya a ranka ba zai zauna a zuciyarka ba wannan bakin ciki in kai istirja'i ka kira sunan Allah ka nemi agaji su da cire maka a zuciyarka Allah ya samu dace yace walakinahu sallallahu alaihi wasallam to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yadid ma akasatul al'adha illa sabran shi kuma dabi'arsa tunda shi na musamman ne gashi halimun ne akan dukkan abubuwa da kuma ihtimal da yake da shi da hakuri da yake da shi to duk waɗannan abubuwan kuma ba wani abu da ake gani a amarinsa da amada mu'amalarsa illa sabran sai hakuri ma'ana ko ya samu dama akan ka ba zai rama ko ba zai kyare ka ba ko ba zai tsane ka ba za ka yi abu mummuna da ya kamata a cikin kama a kashe mutum mako amma sai kira ka ce ma hamalaka ala me yasa kai wannan wani me yasa kai kaza haka suka ce wannan siffar ma da ya kawo na tambayar alamun za a maka afuwa ne na fata an gane hadi bin abi balta'a za a tafi fatahu makka sai rubuta wasiƙa ba ku yangarsa ta kaiwa quraisha makka rana kaza za mu ro madina za mu taho kaza kaza kaza kaza saboda haka ku ankara ta kama hanya Allah ga manzala cewa ga shi abin da wani ya aika da aka tura mutane a daidai guri kaza dutse kaza guri kwari kaza za su samu mata a karɓo shi ga hannunta ya tura su da Aliyu da wani daga cikin sahabbai suna zuwa gurin kuma ga matar tunda haka magana da Allah ce ba mu wasiƙa ta ce babu wasiƙa wasiƙar me ta ce a ba mu wasiƙa aka ce to wasiƙar me cikin ga ki ba mu wasiƙa ta ce babu fa kun gani ta tattare mutane inda ake ajika zaka aljihu wai babu komai ko babu kuma ga mace ba za ta atada ta ba inda musulunci manzon Allah yake ba zindikancin Najeriya bane ko ba ka bane sanan da ke manzon Allah ya ce akwai wasiƙa hannunki ko ki kawo wasiƙa ko kuma a sallame ki zar ta kuma su ko ta san waye Aliyu ai to da ta kudan kudan kudan kudan kudan ban space suka wata guri suka juya kai ta kunce dan kwalenta gashin kanta ta tafi wasu kara ciki ta turo ta basu iya abin da ya sai kenan suka komo gun manzo Allah ana budewa ga stamp din shi wancan sahabi da sa hannunsa da komansa sabai suka tattauna ai alamu na ya ta mana gwamnati ko hukuncin sa har gobe a duniya ne ne kisa ne har gobe kuma ni kun Allah yana da ta aje a kira shi yana zuwa kuma da ya manzo Allah a fille masa wuya ya ce a faruwan ka rabu da shi ya ce ya haɗi ma hamalaka ala hali me sa kai haka kaga wannan kaɗiyar nuna maka cewa karamcin manzan Allah su suna ba ga shi ya riga rubuta ba to me hanyoyi da bincike kuma me ya ce me sa yi sama ga adalci da ɗabi'a ta manzan Allah me sa kai haka ya ce ya manzan Allah wallahi Allah ya san imani na da Allah da kai yana nan kamar tsazu kamar kullum bai ragu ba na musu haka ne saboda shauki da dukiyata duk sahabban nan kowa na da danginsa a maka da ya taho maka ya zo madina da abin nan hijira sun rillike masa dukiya sun aje masa yan uwansa ne ni ba ni da kowa ina kuma da dukiya mai yawa a can na yi haka dan sausaya mun nima ta bar min iyalai na da kuma dukiyata manzala ce gaskiya ne kaga Allah tabbatar cewa ba ya da munafurci bane kuma ce wallahi na san tunda Allah ya ce ka je to zai baka sa a kansu ko na musu wasiƙa ko ban musu ba na ce gaskiya ka faɗa shikenan magana ta wuce tun manzon Allah ba zai wannan hukunci to haga ɗabi'ar manzon Allah kenan ka koye shi ka kwatanta kai ma sai Allah maka albarka a duniyarka da lahirarka musamman kai da niyyar cewa kana kwaikwayar halin manzon Allah kisa nake faɗa ka ce ni ahli sunna ne abu ne mai sauki ba wahala amma ne sunna duk motsin ka fa sai an ga ka kwaikwai wani abu na manzon Allah a ciki haka shine babban aikin kuma ko zaka zo masallaci za ka saka wannan kanis mustaƙai ni masha Allah sunna ne ka bar gemu ya saka masha Allah sunna ne ga asuwaki ga qur'ani ga sahun gaba ga azumin litinin alhamis ga duk wannan sunnoni ne to amma haƙuri juriya yafiya amana tausayi jin kai to a samu wannan su fa abun ka shine shi ma duka suna tsaka amma an ka rike wancan kadai babu waɗannan to har ka samu na kasu a sunna kenan ina fata an gane Allah samu dace ya ce to shi mazala duk da waɗannan abubuwa ba wani abu da aka gani a ɗabi'arsa illa sabran wa ala isafil jahilu illa ilman haka idan jahili ya masa wani abu na wauta da rashin hankali to haƙuri yake sai ya jure rabu da shi muka ba ku misali yanzu yanzu nan ko mutum ya zo ya shaƙe gonzala ya ci murkwala a ga jahili ne wani kuma aka ba shi dukiya kuma ya kama ga ya tafi garin su saboda bai san abin da ya kamata a lokacin ba aka bar bayani yanzu a rama ce a ai na san baka rama irin wadannan abubuwan haka daga ganye yake ina sanye kayan sa kuma aka yafe masa ina fata an gane to wannan sunna ne fa sunna ne fa ka kwatanta kai ma ka kwatanta dolan ka ne dole ka ne kwatanta eh amma hauka amma wauta amma ka rika ce ai mu in mutun ya mana kankara to ka zama zagi ne kenan ai Allah ba ka faɗa ba ai ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum law kanu lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim atukbir mimma yamkun inna allaha alladhina taqaw lahum muhsinun to haka ake bukata in zaka rama to karama sai dai yadda aka musulunci ya baka dama an ci zarafinka to in ba za ka yi haƙuri ba karama amma daidai abin da aka makar ka ƙara in abu rama ka kara to kai zalunci sai Allah ya balansu kuma kiyama to haka akwai akwai dame shi sai ka cewa to wala in sabartum amma da za ku yi hakuri ku kiramawa ku yafi da hukaru lissabi to da hakurin shi yafi alkhairi ga masu yin yasa ka koya kanka hakuri da juriya an zage ka ba shi kenan ba to bahaushe ma ce zage na kari ne sai ka tafi ka rabu da shi ka yafe masa kawai shi kenan wata zai zo kuma baka hakuri shi ne zaje ka ɗazu ko jiya ya ce wa ƙalat aisha ana ta ke cewa ma kayar rasu sallama bai ne amuraini illaktara aitar kuma malam ya kun isman na na aisha ta ke cewa Allah ƙara mata da manzan Allah ba a taɓa ba shi zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu ba face sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi saboda shi zaɓinsa da zai zaɓa zai nema al'umma ne sauki tana shi shugaba ne kuma duk abin da yi kwaikwayon yi za a yi to sai ɗauki abin da ya fi sauki na fata an gane kenan kana shugabanci kana jagora to kullum kana tunani menene za a kawo al'umma na sauki kaga dai a musuluncinmu bayan kalmar shahada babu abin da ya kai sallah muhimmanci ya sake yin ta ma sau nawa sau biyar amma mun zala yake cewa ayyuhan nas ko man kana minkum ya umma qauman to me ya ce musu takaita musu sallarsu in zai limanci wa mutane kana limami ya ce kana musu sallah kana takaitawa fanda fi himu da'ifa a cikin akwai mai rauni wasaqima da marar lafiya wadal haza da wanda kuma yake da wani uzurin sa ya taho ya ne kada kama yana kan babur zai tafi wani guri sai bare dan tsaya sallah dan ya wuce sai kuma ka zo ka ja alif lamin ka ka zo da bid'a ke to ai bai san wannan hadisin ba to bai san hadisin haka ya za a yi da shi ka tutar da shi ina fata an gane Allah ta wallahi na kan zo da niyyar na yi doguwar dogon karatu a sallah amma sai in ji kukan yaro daga baya na a masallaci sai an ga cewa to wannan yaron fa yana buƙatar uwarsa ne ta kula shi sai na tayin takaita sallah in ji manzon Allah kaga ai musulunci ke yasa kullun kana shugabanci kar ka damu kai zaka iya a'a naka daban in kai zaka ga kade sallah ana gama isha ka je ka zauna kai Allahu akbar ka fara alif lam kafin asuba ka zo ka minan jinnati wan nas wannan kaida dai ya halatta babu mai taimaka haramta ya halatta kai kade ne kaga zaka iya kanka ba matsala amma kana jagoran mutane kuma ka nuya ya musu a wani hadisi ma cewa manzo Allah yi inna minkum munaffirin ya tara limaman Madina ko yace a cikin ku akwai masu koran mutane dan wani ne zai ce manzo Allah wallahi ni bana zuwa sallah su ba kan kari saboda liman wani dogon tura ke mana yana bari an kusa gurku hen to ko kuma yin rukuman to a guje shi ga kawai a ga rage ko manzo sirrin sai fati sai ta tara masu limaman yace inna minkum almunafirin lalle a cewa kuma su koran mutane ya ja musu kunni ya hana su ko har ma ba su misali cewa in za ka yi limanci ka tsaya kawai wa shamsi wal fajari wal laili wa duha ba an gama ba daga farkon duniya har ka mutu kana karanta kul huwallahu kullun sallaka waya sai ce ba ta yi ba na fata an gane to yau mutum su muka ai ai zamanin sabato kai sahabi ne wannan zaman da aka yi Najeriya yanzu mutane ba su na kokari ba to abin da zai baka haushi ko yanzu zaka yi sallah fa ka tambaye sahu na daya na biyu raka'ar farko me aka karanta wallahi jewa sun manta to ne me zaka mun wala wala an manta wala an manta saboda kawai an online kawai shi wani cable ake masa wani kuma matsalolin rayuwa suka dame shi wani kuma ya shiga wata duniyar malam so saka masa takaice to shikenan haka wani a sallah fa kenan to a komai so ake kai mutane sauki kai shugaba ne a gidanka to ka al'umar ka sauki kar ka gallaza musu Allah har addu'a yayi yace duk wanda ya jagoranci al'umma ta sai ya gallaza musu ya takura musu ya ubangiji Allah ka gallaza masa ka takura masa yasa in baka san sirrin rayuwar manzon Allah ba zaka ta abu na addini kuma ka samu zanibi na ba ta an gane zanibi zaka samu tunda maga abinda annabi ya ce kai kai kuma kai aka sunna shi to me za ta ce maka to yasa ta ce manzon Allah duk abin da aka bashi zabi to sai zabi mafi sauki a cikin su saboda ɗabi'a ta kyakkyawa ta tausayawa mutane ta ga yayi hadisi cewa lalle laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana baya tare da mu musu manzon Allah duk wanda baya girmama dattawa kuma baya tausayawa yara ba sai ka kalli kanka an gama da kai sai ka nema kanka kawai ina kace ya kace ganin duk wanda fika shekudu mai kai me tsakanin ka da shi kana mutunta shi kana karrama shi kana ba shi darajar sa kuma ya tsakanin ka da yara kana na kasa da kai kana tausaya musu kana jikan su kana musu abin da ya dace da tausayi da jin kai idan ba ka yi za ci to ba ka tare da shi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kana ithman ya ce in wannan abin da aka ba mu zalla zaɓi kuma na wani abu da na sako kana abadan nasu an to shi ya kowa nisantar sako baya kusanta da abu da yake sako ne duk abin da yake sabon Allah ne zalla baya kusa da shi sallallahu alaihi wasallam ya tace wa man taqama li nafsihi illa an tuntaka hirmatullahi fayantaqimu lillahi biha bai taba hukunta wani dan ya taba shi ba ko dan ya mar abin da shi baya so ba yana da kuyangi yana da bayi yana da kadimai a gida sai wani ya ma kuskure ma laifi mu a rabi'ar mutana me ake ba fada ake mutum ba kamar Allah baya mutum fada in dai shi hukun abin shi ne ka taba wani abu na shi ne kar ba daidai ba baya maka hukunci akai baya maka kai da ai da kaza kai ko shikenan ko abu kazan nan ba shi za ka yi ba nan gaba an wuce gurin shi kenan magana ta kare kawai ko amma yanzu mutum aka masa wani kuskure ko ka ga yadda yake fada ya jijiyar wuya ya ta fada so ɗaya ba kamar ba ɗansa matarsa abokanin shi a ofis yaransa a ofis ɗinsa ko a kasuwarsa su ɗan yi wani abu kuskure ba ɗaya ya ta fada jijiyar wuya ta wurin da kuma kai da kanka kai wannan abun ba wa za ka yi fada eh ka ɗauko wani abu za ka mika ko wayar ka ce ko wani abu ya tafa ya ta fashe kai ka kai da kanka ɗan tana hannun ba tana ba ana yi ba da kanka tana hannun kawai ta saboda kare ka ta wala ka kasa kama ta sai ji fa a kan tayin ta tashi a aiki wa za ka zarga eh wa zai baka hakuri wa zai baka baka hakuri to sai ranan kuma wani zo a garin yabi kuma sai ta sufuce ta faɗi sai kuma kai me ka fara mara faɗa ko eh ba za ka ce bai ba amma za ka zaki sa ka ta mara faɗa to saboda da zo kuma kai da kanka to ka koya wa kanka haka a ga ya buɗe ne aka yi asali dai an bata an bata waya wannan kai da kanka ka jure ka haɗe wannan kuma wani ya kosin aka yi kuma ka fara mara faɗa ka zage shi ka ci mutuncin sa ka dan mara jaki dolo kaza komai ma ka faɗa masa kai dai banza ne kai dai dabba ba ba kuma wani faɗan ba zai mutu ba sai an kusa ce ana yin sa daga an zo wallahi wani ne wawa kawai har mutumin ya tsari kansa ma tsabar abin da kake gaya masa ba na yi ba to karka yi haka zalla baya yi haka in shi abin sa ka taba kai kuskure baya maka hukunci ya fi maka zai in akwai gyara ya maka da kaza kai nan gaba jabir abin nan sai da na anas shekarar sa goma da manzala hidima a gida ya ce manzala bai taba ce min me yasa ne kaza ba in aka yi abin da ya dace ya gode ya yi masha Allah in ga bai dace ba ka ka ga nan gaba haka za ka yi ko magana ta kare ya shigo gida ya samu wani yaro daga cikin agololinsa ya auri kun musulma da ya'ya tana da ya'ya ko sun zo gidan manzo Allah ai sunna da ba a yanzu ko ko ana yi yawa aure ba zo ran da ya'ya ko ka kara a gidanka daga yaron ya saka hannunsa na hagu ka san yaro sa hannu hagu na cin abinci ce a ya gulam in zaka ta abinci sammillah ka ce bismillah wa kul bi yaminika ka ce da hannun dama wa kul min ma yalik ka rinka cin iya gaban ka kar ka ci ko a gaban wani a karka kaga an koya masa cikin sauki shikenan an gama saka manzo yake abin sa kace duk abin da ya shafe shi akamar baya mutum hukunci ce ya ci zarafin sa ko ya mallaka dadabi har sai mu ka dauki bulala ko dauki bulala ka dukan yaro wani fannin dukan sai kai ka doka fa kamar sai an yake duka abin da zai baka kuma haushi na da ta baba ka yi haƙuri ka yi haƙuri na daina amma ba da daina ba inna lillahi wa inna ilaihi wannan ayat wannan ba da zuciya mai kyau wannan ba shi da abin da ya kamata zai shiga cikin cewa ba tausayin yara Allah so ne zai mutu kenan ka ga me wannan ka ga bai yi ba kuma abin da zai baka haushi ne duk abin da kawai yaro yana yaro lokacin bai san dalili ba amma inda girma kuma yana dawo da abin kwakwalwarsa daga to shi wurin da ya kaza a kamar kaza wani irin laifi da zai kalli laifin su na aibe kai amin haka ba sai gane yanzu kai mugunta kamar sai yanzu kawai ya tsane ka ko kuma tsane ka ba ma dai jikin baka da kima ko zai maka amma dai jikin kawai zai maka ne amma dai baka da darajar da zai ji kamar yana son ka ba zai so ka ba sai kai mugu ne fa wannan mutumin fa da gaske so Allah ya samu dace ta ce tumzala baya yin haka ya ce illa an tunta ga hamdatullahi sai dai in an taɓa alfarmar ubangiji to anan kuma baya bari in mutum ya taɓa abin shafa addini to ba zai bari ba fayan ta kimu lillahi biha nan da ka sai hukunci saboda an taɓa janibin ubangiji mazala ba zai bari ba amma in shi kai wa laifi kuskure zai yafe maka sai a ce a bari magana ta ƙare an bar magana a tafi shi kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana abadan nasu gadaban mazalla baya fushi sallallahu alaihi wasallam baya yin fushi shine wani sahabi ya ce masa ya rasu ya manzo Allah ausini ya manzo Allah kaman nasiya kaman wasiya ya manzo Allah kaga in yanzu ka tagun wani malami kace aman wasiya to ka shiga hukun kai wasu ya rika ja mako din har ma ka kasa ganewa karshe sai ta masa bi la tagada kalma daya an gama karka na yin fushi ya dauka na ta gaba da magana za an bari ya ce ya rasulallah ausini kamun wasiya ya ce la ta gadab karka yi fushi karka na yin fushi ya kara cewa ausini ce la ta gadab malamai suka ce domin a cikin fushi duk wani sharrin da ka sani yana cikin fushi har da ma baka sani ba idan mutum ya fushi in ba Allah bane ya shiga cikin lamarinsa zai yi abin da zai nadama har ya mutu idan ki zai rufe shaɗan zai ga zuciyar sarfa da tuya masa bala'i zai taki wani ma ya mutu zai faɗa kalamai muna na game da wani daga baya kuma zo da sama ta dai ba da haƙuri ba ana yi ba to shi yasa manzala sai ya hana in ka ji fushi ya taso maka irin wannan ka ce a uzu billahi da karfi in kana tsaye ne sai ka zauna ko ka ɗauki ruwa ka fara alwala sai Allah karya maka fushin ka ta karanta uziya da ƙarfinka sai Allah koyi shaɗaɗe shi ke saboda fushi bala'i da yawa abin da ke faruwa ga abubuwan rayuwa fushi ke haddasa shi kuma daga ba a shigar damar da ba ta karewa Allah ka tsare imanu to zala baya yin fushi abu adam na su gadaban ba shine baya fushi eh to mana ya fi ko waɗanne mutane in ka za ka yi fasara mai ba lihirin ba kamar da ya fi ko ya fi duk mutane ne santar fushi a ga hausa ai ya zama wani abu amma zana ka ce baya fushi ta ga ya fito ko baya baya fushi duk wanda ka sani a duniya da haƙuri sun zalla ya fi shi shi baya yin fushi kwata-kwata sallallahu alaihi wasallama baya yin fushi saboda fushi bala'i ne shi ke jaza abubuwa marasa kyau ya ce wa asra'ahum muridan ya fi dukkan mutane kuma yarda da mutane sauran yarda da mutane shi kana zuwa kawai da daga saboda kyakkyawan zuciyarsa kuma wani ɗabi'ar mutumin kirki haka take shi yasa aka fi cutar mutanen kirki shi ya ɗauka cewa duk mutane zuciyarsa irin ta gaci shi yasa suka ga yarda da kai kafar ɗaya amma shi manzo Allah in kamar munafurcin mala dai masa wahayi to kaga shi na musamman ne sallallahu alaihi wasallam ana za a tsaya ko to babu laifi to haga abin da ake nufi asalin tarihi maza zama shine ka koyi ɗabi'u da halayensa kai ma kuma ka sa wa zuciyar ka fara kwaikwaya lalle ba za ka iya duka ba amma ka kwaikwaya ka nemi kuma taimakon Allah za ka samu galaba da yawa a ci ka koya kanka murmushi yayin da ranka ya baci yana kora bakin ciki a ɓata maka rai ka yi murmushi to yana karya lagun shaɗin sosai ma sosai ma kuwa za ka da fushin yaro sannan kuma karka yi magana in kai fushi karka yi magana shi ma taimakon mutum gurin cin nasara da yawa daga yanzu ma'aurata za ka ji an ce ya saki matarsa su ci uku kuma daga bazar ka diribulin yana bin malamai shi ya za a yi to malam yanzu hukunci a malikiya to a shafi iya ba to kai ba shafi iya ne a to ka gani to me yasa yi to da bai mafa da sai shuru ko a da cin balar kamar ka ta shaƙe ka ce in kai dan halak ne ba sai ba to shaƙan ya zo bugdum da ta lokacin in kai dan halak ne a gun kaza da kazanka ka sake ni suna yi haka karka biye ta kuma kuma in kai bai ta kai kuma daga wata fayar ba to dan me za ka yi kai ba na mutum da ka bai da hankali ba kai da fara kowa kuma don na faɗa shi ka yi daga sai ka daure ka haɗe eh sai ka tato shi kenan in ki ma ir halatta ka cika ne cikin ikon Allah ko in kin isa saka mun fara riga ta cika ikon Allah ba saki bane ka saka ta sai suka ka aiko kai da faɗo ba saka da ko saka fita kan ka dawo ta yi abubuwa tunani ba a dadi don ka dawo ka kirtin ya ɗan ƙara raguwa so haka karkana magana in aka yi ranka karkana yin magana don za ka yi abin da babu kyau za ka faɗi munanan maganganu ga wani ko ka faɗi abin da ma ba kyau dai sosai yasa ake cewa fushi yana daga cikin bala'in da ke tunzar ɗan adam ya shiga har ya ce ɗan kai tsaye Allah tsare imanin so mutum ya koya wa kansa haɗiye fushi shi sa wata Allah a wata aya Allah ke cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wajal lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wad darra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas sifar da Allah ka anan kenan suna ciyarwa fi sarra'i wad darra'i siffa ta uku wal kadhimina al ghayza suna hadiye fushi ba fushi bane ba sai fa hadewa suke sai su haɗe kana fushi kuma kai dariya ko da ya soro ɗansu sarakunan da ake a ɗan ƙasar haka ta ce koyi mai gida ka damu ka daki ke shugabanci a a ɓata maka da kuma kai murmushi wannan sai babban mutum ai sai karimi ai kamar laifi kuma yi dariya kalle ka ce wane ke to ka je ka dawo ko sai ka ga kuma daga bayan samu masu solution amma an tuma abu daya kai maka tunzuru to ka zama maciji ke an taka jelarsa ya kawo sara kuma an kashe shi ta mere ba da yaci da da jelar da kaɗe hagada bai yi magana ba za a wuce lafiya to an taka an wuce ko to sai kawo sara kuma sai a bai ta kashe shi ta mere ba ta sa fushi bala'i Allah ubangiji ya tsare imanin subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله آمين